بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren ashirin da biyu ga watan rajab hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da goma ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na saba'in daga cikin jeren jiyar karatuttukan littafin al'imamu muslim ibn al-hajjaj wato sahihu muslim karatun da muka yi take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba manta ba muna karkashin kitabul iman babu tafadul ahli al-iman fihi wa rujhan ahli al-yaman fihi mana matattarar da imamu muslim ya tattaro mana hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda ke fassara menene imani menene wasa na imani waɗanne siffofi ne da ayyuka ake danganta su zuwa ga imani da bayani akan cewa muminai suna da ainihin fifiko a wajen imani ana wani mumini ne wani ma mumini ne amma wani ya fi wani ƙarfin imani da kuma bayani akan irin yadda mutanen ƙasar yaman suke da ƙarfin imani har kuma ƙarfin imanin su ya rinjaye ainihin wasu waɗanda ba su ba mun bayyana cewa malamai sun bayyana cewa bayanan nan sun shafi mutanen kasar Yaman ne na zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan da malai kaman hadisin farko a karkashin wannan babu sai ya ce haddathana Abu Rabi' al-Zahrani haddathana Abu Rabi' haddathana Abu Rabi' al-Zahrani anba'ana Hammad haddathana Ayyub haddathana Muhammad an Abi Hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية wannan hadisi al-Imam Muslim ya samo shi daga wurin malamin shi mai suna al-Imam Sulaiman ibn Dawud al-Ataki al-Basri shine al-Imam Abu Rabi' az-Zahrani din sunan shi kenan Sulaimanu dan Dawud kun ga wannan shine malamai suke kira al-muttafiq wal mustariq suna ya sha bamban a ai suna yayi daya amma mutanen mabambanta ne Sulaimanu dan Dawud me kike tunani an ce Sulaimanu dan Dawud ba annabi ba to kaji cikin malamai ga wannan sunan shi haka yake Sulaimanu dan Dawud malamin Imam Muslim ne sunan ne daidai da sunan ainihin annabi Dawud sunan nashi mahaifin yayi daidai da sunan annabi Dawud annabi ainihin wato Dawud mahaifin annabi Sulaiman to shine su malaman hadisi wannan wani fage ne musamman a cikin ilimi da suke kira al-muttafiq wal muftariq mutanen mabambantan mutane ne amma sunan yayi bara to shi yasa sai ka natsu in kana harka hadisi in ba haka ba sai a yi ta samun ka ɗauki wannan sai ka ce shi ne nan ka ɗauki wannan ka ce shi ne can shi ko yace an ba'ana hammadun al-imam hammad ya ainihin wato karantar da mu a wurin malamai na hadisi na da na farko farko irin su su muslim din da bukhari da irin su imam malik da makamantansu da anba'ana da akhbarana da haddathana dukkanin su ma'anar su daya duk lokacin da ka koyi hadisi bakin malami kai tsaye yana faɗi kai kuma kana ji zaka iya cewa haddathani zaka iya cewa anba'ani zaka iya cewa akhbarani daga bayo mai malamai suka bawo suka samar da juyin juyi hali a cikin ainihin wannan fage na tsarin karɓar riwaya suka ce da haddasana da akhbarana suna ɗaukan ma'ana ɗaya amma anba'ana sai suka ce takan ɗauki ma'ana an kamar yadda takan ɗauki ma'ana ta ijaza malam bai karantar da kai littafi kaza ba amma ya yarda da iya karatunka da ƙwarewa saboda ka daɗe kana koyon karatu a hannun shi in ya karantar da kai bukhari da muslim sai ce ya maka ijaza turmizi wato ya halatta maka karwaci turmizi daga gare shi a halin bai karantar da kai ba to in ka je karantar da turmizi sai ka ce amba'ana waɗannan malamai ne suka kawo waɗannan bambance-bambancen waɗanda suka zo daga baya irin su al-Imam al-Baihaqi da makamantansu ku sani da cewa su kansu malaman hadisi a cikin su akwai al-qudama'u da akwai kuma al-muta'akhiruna al'udama su ne waɗanda suka rayu tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa shekara ta ɗari uku na farkon musulunci almutaakhiruna su ne waɗanda suka zo bayan waɗannan har duniya ta tashi wato tsari ne kawai na karantar da ilimi waɗancan ga irin salonsu waɗannan kuma sai suka zo suka sauya salo na karantarwa amma ba wai kirkiro wani abu bane wanda zai rage ko kuma ya ƙara addini ina fata an gane dangane da Hamad da ya zo a cikin wannan ainihin wato isnadi Hamadu dan Zaid ne shin ko kuwa Hamadu dan Salama ne hakikanin al'amari ku ji Hamadu dan Zaid da Hamadu dan Salama mafi yawancin malaman su sun yi daya mafi yawancin ɗaliban su kuma ɗaya ne to idan wani daga cikin ɗalibansu ya zo ambata su a riwaya in har ya ce haddasana hamadu bin zaidin ba matsala in ya ce haddasana hamadu bin salama ba matsala amma in ya ce haddasana hamadu sai a kasa gane wanne saboda shi almajirin kowane ɗaya daga cikin biyun ne an fahimta suna da tarayyar almajirai suna kuma da tarayyar malamai yanzu kamar cikin wannan isnadin da yace haddasana Hammadu shin Hammadu dan Salama ko Hammadu dan Zaid abinda malamai suka fi karkatuwa akan shine Hammadu dan Zaid ne amma ta iya yiwa kuma ya zama Hammadu dan Salama ne dan haka su kansu malaman sun yi sabani saboda abin mamaki shine الإمام أبو ربيع الزهراني الماجر حماد بن زيد كما الماجر حماد بن سلمان al'imam ayyuba sakhtiyani malamin hammadu ɗan salama ne kuma malamin hammadu ɗan zaidu ne ko kun fahimta don haka al'imam zahabi a cikin hamshakin littafin shiru alamin nubala ya ƙulla fasli musamman ya tsaya domin tantance bayanai dangane da wannan mas'alar shi ma iya abin da ya faɗi kenan duk da ƙwarewar shi da iyawar shi yace idan suka zo a cikin isnadi galibi in ba a bayyana cewa Hammadu dan Zaid ko Hammadu dan Salama ba abin ya kai rikitar da jama'a dole sai dai ka zama cikin kokonto saboda mafiyancin malaman su daya mafiyancin daliban su daya an fahimta to dai ka karanta littafin sirru alamun nubala al-imam al-hafiz az-zahabi Allah madaukakin sarki ya ainihin ya gafarta mishi ya tsawa tattauna ainihin wannan matsala a inda har sai da ya ta kwararo malaman nasu yana ta ainihin wato bayani akai karshe har yake cewa فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه علمت أنه ابن زيد وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة to sai ya zo ya kawo wani abu a tsarin ilimi na hadisi wanda yake nan ba aji ne ake karatu na ilimin hadisi ba balle tsayawa a tantance matsala sai bi wata hanya wadda take sai ka natsu da kyau domin a tsakankanin malaman nasu an dan samu bambancin tazara da tsara sai ce da wane da wane da wane da wane da wane da wane amma da dan zaidu yayi karatu a wurin su amma da wane da wane da wane da wane daga ciki wane da wane da wane Hammadu dan Salama bai karatu a cikin su ba to duk lokacin da kaga kaza to kaza ne wato maganganu ne masu tsawo kawai na so ne dai anan in dan motso mana su ba tare da lallai sai na wawure su ba in babu wata bukata mai tsanani akan haka ina fata an gane da haka gaskiya abinda malamai suka fi sani suka fi gani anan shine anan wurin da yace haddathana ham anba'ana hammadun hammadu dan zaid ne yace haddathana ayyub al-imam ayyub al-imam ayyub as-sakhtiyani ya karantar da mu hadisin da yace haddathana muhammadun malam muhammad ya karantar da mu anan kaulan wahidan yana nufin muhammad dan sirina malamin su imam malik an abi huraira daga al-imam abu huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يتي منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي جاء أهل اليمن متان يمن سنزو وكما زاسزو هم أول هم أرق أفئدة سنة نوش زوتيا الإيمان يمان إيماني أنكسر يمن والفقه يمان ilimin addini ɗan ƙasar Yaman ne fahimta kyakkyawa 'yar ƙasar Yaman ce wal hikmatu yamaniya ƙwarewa da gogewa ita ma ta Yaman ce abinda wannan hadisi yake nufin mutanen ƙasar Yaman suna da laushin zuciya suna da sauƙin hali suna da tawali'u ba su da tsanani sannan har wayo wannan hadisi yana nufin mutanen ƙasar Yaman mutane ne waɗanda suke suna da kaifin fahimta da kuma baiwa basira da Allah madaukakin sarki ya musu kamar yadda muka bayyana a baya cewa anan annabi yana yaban mutanen ƙasar Yaman na zamanin shi ne wannan hadisi kamar yadda muka ji kararar jiya daga manyan masana baya nuna cewa har abada haka mutanen ƙasar Yaman din suke domin mun ji cewa babu shakka tsawon zamani ya sa a tarihi an ga akasin haka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi na Abu Hurairah al-Imam al-Bukhari da Muslim din da sun fitar da shi kamar yadda aka samu daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka fitar da shi akwai al-Imam Abdul Razzaq da kuma ainihin al-Imam al-Humaydi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Abu Awana haka nan kuma al-Imam Abu Nu'aym da Ibn Hibbana dukkanin su sun fitar da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisin fa'idojin da ke cikin shi sune fa'idojin da ke cikin hadisin da muka tattauna je don kusan duk sako da suke dauke da shi قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي حول السند وحدثني عمرو الناقد حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله إمام مسلم يسامونا حديثي لجمال ميش ميسونا الإمام محمد ابن المثنى وند أكفسني دا الإمام أبو موسى العنزي shi ko yace ya karɓo wannan hadisi daga al-Imam Ibn Abi Adiy al-Imam Ibn Abi Abi Adiy cikakken sunan shi Muhammad bin Ibrahim dan Adi Abu Amr al-Basri sa'annan shi ko sai yake cewa al-Imam Amr al-Naqid wato Amr dan Muhammad wanda aka fi sanin shi an-Naqid malam gwani ina fata an gane ya karantar da su ainihin wannan hadisi sai imam muslim ya sake sauya wannan isnadi ya aje wannan isnadi ya tsaye da shi iya nan sai ya sake ɗauko wani isnadin ya ce wa haddasani amr bin naqid al imam amr an naqid ya ainihin wato karantar da ni hadisi yace haddasana ishaq bin yusuf al azraq al imam ishaq dan yusuf al azraq ya karantar da ainihin su hadisi kilahuma waɗannan malamai guda biyun su guda biyun gaba ɗayansu an fahimta da ishaqa ɗan yusuf da ainihin ibnu abi adiyin an ibn aun sun karɓo wannan hadisi daga al-imamu abdullahi dan aun shi ko al-imamu abdullahi dan aun yace an muhammad ya karɓo daga malam muhammad dan sirina an abi huraira daga al-imamu ainihin wato abu huraira cikin sahabbai qala abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi bi mislihi muslim yace kamar irin wancan hadisi to me ce fa'idar wannan abin da muslim yayi shine wancan hadisin da ya gabata ba muslim ya ƙara lalubo maka wasu hanyoyin ne da aka samu shi kadai tunda ka bi lafazin iri ɗaya ne وحدثني عمرو الناقد وحسن الحواء وحسن الحلواني irin waɗannan sunaye musamman ɗaliban ilimi ku koyi yadda ake karanta su saboda ga irin waɗannan sunayen muna da su ba daidai ake faɗi ba kamar sunana da makamantansu ba Muhammad awwal ake cewa ba kawai Hausa ce da muke Hausantawa ko Turanci ne amma Muhammadu lil awwal ake cewa Muhammadu lil awwal Muhammadu lil kabir محمد الصغير محمد المصطفى ina fata an gane محمد المهدى الى الناس مرسلا misali saboda ne an samu intiqa'us sakinai ga faduwar wasali an samu ga rufa'a guda biyu muhammadun sannan ga al-awwal to kaga ɗauri biyu ya haɗu muhammadun ga al to dole ɗaya ya mutu shine sai ka ce muhammadu lil awwal muhammadu lil kabir to haka wannan amrun annaqid ba za ka ce amrun naqid ba sai ka ce amru lil naqid amru lil naqid ina fata an gane haka nan sunan da ainihin yake gaban shi hasan hasanun al-hulwani sai ka ce hasanu lil hulwani hasanu lil hulwani na fata an gane قال فكت حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام مسلم يكاو ومن إسناد دبن حر ويساك تكيوا كان أبو هريرة أبو هريرة يتي منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أتاكم أهل اليمن mutanen Yaman sun iso gare ku wato wannan hadisin a zahiri annabi ya faɗe shi ne lokacin da manya-manyan sahabbai suka ainihin iso daga ƙasar Yaman irin su ainihin Abu Musa al-Ash'ari an fahimta a lokacin da su suka tashi isowa don isowar su Abu Musa al-Ash'ari ita ta ga annabi ya ta magana akan mutanen Yaman sun taho ne gayya guda tawaga guda suka taho wa annabi sallallahu alaihi wasallama a halin sun musulunta kuma asali musuluncinsu yana da alaka da musulunta wannan dattijo da kullum muke kawo tarihi wannan dagaci nasu wannan abu tufail tufail ad-dausi dagaci ne ya taso ya taho aikin umara ko aikin hajji zai shigo kasar makka sai ya samu dattawan banza na mutanen makka sun tara bayan gari suna faro faganda suka ce to dattijo mun ga kai mutum ne na tsatse to a garin nan akwai wani yaro yana nan yana ainihin zagin alloli ya haukace abinda muke baka shawara ka yi taka tsantsan da shi don kai ya rikita maka al'amarinka dattijo ya ce gaskiya ne tunda ana ganin cewa to ai mutanen gari ne suka ba da wannan shawara to menene abin da zai biyo baya sai suka ce muna ganin ba auduga ma toshe kunnanka ka ji renin wayo suka ba shi auduga da ya toshe kunnen sai suka ce a a karbi wata matsa da toshe dawar kai ka duba wasa da hankali shi ka shigo gari to yanzu kai me ka ji a garin ka shigo garin haka dindin dan ku gane cewa kafirai sun dade suna faro faganda amma fa wannan bai cutar da addini ba dan haka duk wani makirci da ka ji sun shirya karka damu abin da ake so kai tunani kai me kai na yada addini ma damar kuna yada addini kar ku damu duk wanda zai makirci ya dade ne ba ba za ku iya hana mutane makirci ba amma za ku iya yada addini freemasons suna duniyar nan aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam freemasons wata kungiyar yahudawa ce masharranta masu makirci tun zamanin annabi musa wannan kungiya tarihin ta ya fara miyagun mutane ne waɗanda ba su barin alheri amma abin da zaka ce ya aka duk aka haifi annabawa suka rayu a bayan annabi Musa da har aka zo har aka yi Ka'aba har aka yi kaza suna nan ko ba su nan suna sun hana musulunci ya kawo da ya kawo da haka ka daina jin tsoro dan an ce maka ga wata takarda kan sun yi kaza ga wasu sun shigo da makamai ga wasu sun shi duk karka damu ku daina ruɗa musulmi ka je ka same su sun yi sallah azhar ka tashi duk ka kada musu ciki wani ya tsuge da gudawa abinda ake so ka menene ka kawo musu na karfin imani kai ku karantar da musulmi ku wayar da kansu ma damar musulmi suna nan da karfin imaninsu duk wani makirci baya tasiri wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a amma kullum ku ce yau kan sun yi kaza yau yahudawa sun yi kaza ga wata atamfa sun yi kaza ba za su dena ba wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinihim in istata'u in an dinikum in istata'u ma'ana a da suna yakin ku gaba da gaba suka gane yakin ku gaba da gaba yana jawo musu matsala sai su dawo suna yakar tunanin ku in ma yakin ne sai su dauki wasu daga cikin ku sai su suna yakar ku duk wannan ba zai hana addini ya abu ba duk wannan baya hana addini ya abu complete littafi aka fitar yanzu bayan shekara talatin da yakin mai tafi ne waɗanda suka tashi suka yi bincike suka yi rubutu suka yi komi da komi yawancin su kiristoci ne suka tabbatar da cewa gaskiyar lamari mai tatsi ne kirista ne kiristocin kamarun suka haɗa kai da kiristocin najeriya kan don a zo a kawo rudani don haka aka rinka bibiyar ina ne manyan zakakuran mahaddata alkur'ani aka rinka ta da fitina fitinar mai ta tsine ta sa yau ba musulunci a Najeriya ba ta sa ba ka duba dogo lokacin ne kuma zakakuran matasa suka tashi suna karantar da addini a tarihin Najeriya shekara 200 ko musulunci bai sami irin wannan ba saboda haka kullum wato ku ne kuka yi musulunci a matsayinka yanzu a anguwar ku yara nawa kake karantarwa karka ce sai an gina makaranta a je wannan dogon turanci ne a kofar gidan ku ka sa tabarma karfe 6 na asuba ka sami yara guda biyar kana karantar da su Qur'ani ba wata kungiya ta kiristoci ko ta yahudawa wanda za ta zo ta ce ka tashi a kofar gidan ubanka ne to an hana ka ba hana ka ba to kai ba kai ba to kai kai ma ba mamaki kai ma yahudu ne ina fata an gane ba wanda ya hana ku ku tashi ku yi ku tashi ku yi ku daina jin tsoro duk iya abin da za su yi maka ta'addadat al-asbab wal maut wahid duk iya abin da za su yi gashi nan saharatu fir'auna sun faɗi inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya iyakar su raba ka da duniya in sun raba ka da duniya raba ka da duniya zai share musu hawaye bakin cikin da suke haduwa da shi na musulunci za su daina haduwa da shi kowa ya je duba ya gani a matsayinka da ka iya qawaidi ka iya alamtara kaifa zuwa suratul nasi surori goma din nan mutum nawa kake koyawa a matsayinka da ka iya arba'un hadith yara nawa kai tarbiya a anguwarku ko kun fahimta yanzu bincike ya nuna musu babu abu mai hadari da suke fuskanta irin waɗanda ke son karantar da addinin musulunci haka suka gano suka ce mafi hadari daga cikin musulmi sune waɗanda ke da manufar karantar da musulmi sun fi son waɗanda suke ‘yan oda ne a tara ku a ɗaura muku janjani a sa muku kallabi na ‘yan coci ku yi taurawar banjo a kan titi wannan ba matsala ba ku da matsala da su ko miskala zarato za su haɗa kai za su ɗauki hoto za su kawo muku ziyara za su yi duk harkar da za su yi da ku saboda sun san cewa duk wannan hayaniyar da kuke yi duk wannan hayaniyar da kuka saka jama'a a ciki ba za ta hana su su biya hudanci ba amma duk wanda ya bude zai karantar to za su ga cewa wannan yana da hadari to ashe in kun gane haka me yasa ba za ka je anguwar ku gobe da asuba waɗannan yara na anguwar ku in baka iyawa cikin kwanaki bakwai ko asabar da lahadi ka sa musu in baka iyawa koran juma'a ka ce duk yaran anguwar ku karfe shida na asuba su tare a kofar gidanka ka zauna kana karantar da su ko kun fahimta yanzu nan sai kaga sunanka ya tafi inda baka tunani jama'a na zauna cikin wata jami'a minti talatin ne nake musu tafsiri ranar juma'a amma wallahi jama'a sai ga rahoto wai har Vatican ya kai rubutaccen rahoto cewa Saudi Arabia ce ta turo wani mutum ya shigo cikin jami'an nan wai zai yi karatu don ya zo ya yi Muslim evangelism wai ya yada sakon addinin musulunci tafsiri ne minti talatin kawai ake ranar juma'a tsakanin magariba da isha amma ya kada kiristoci gaba daya har an tafi an dawo ga rahoto rubutacce kuma ita saudiya ita ta turo ni ita ta san ba ita ta turo ni ba ni na san ba ita ta turo ni ba amma me ya firgita su amma a daidai lokacin fa idan magariba ta cikin kwanaki bakwai duk wani ɗakin taro na jami'a a cikin kwanaki bakwai kaf yana zama coci ne tsakanin magariba da isha kuma za su yi wannan tun karfe shida har karfe takwas awa biyu za su kullum sannan duk asabar da lahadi za su wuni duk lahadi za su wuni duk wani ɗakin taro na jami'ar sun mai da shi coci tsakani da Allah kenan yanzu idan malaman kowane gari za su shiga cikin kowace jami'a su sa tafsiri ashe na minti talatin tsakanin magariba da isha ashe ya isa yunkurar da addinin musulunci kenan to amma sai ka je ka duba ka gani malamai nawa ne a nan zaria suke zuwa abu suna karantar da ɗaliban nan tsakanin magariba da isha rana ɗaya a sokoto malamai nawa ne ke yi a katsina malamai nawa ne suke yi a birnin kin malamai nawa ne suke yi idan ka tafi gombe malamai nawa ne suke yi sai ka je ka samu illatun qalilatun ma suna yi amma yi din kaga waɗannan matasan da aka tsara cikin su wata ran za a fidda gwamna sarki don ɗan kowa akwai minti talatin ka je ka zauna kana karantar da su a cikin minti talatin sai ka faɗi sako da karatun da gaba ɗaya zai juya rayuwar wani yaron sakamakon haka shi kuma yaje tasiri akan ɗaurukan mutane ba wanda ya hana malamai su yanzu ni din nan in na je na ce zan saka karatu a cikin ABU main campus to ina tsammani in ba sardauna ba ba wanda nake tunanin ya isa ya dawo duniyar nan ya tare ni me yasa ba zan je in yi ba me yasa kai da kake Kano ba za ka je biyu ke ba me yasa kai da kake Maiduguri ba za ka je cikin ainihin University Maiduguri ba wane ne ya hana mu ba wanda ya hana mu ko kun fahimta jama'a ashe daga nan zaka gane cewa haƙiƙanin al'amari fa shi addinin musulunci baya kallon makiyan shi a matsayin barazana don su ne mishi barazana yana kallon masoyan shi ne a matsayin barazana in ba su yunkura wajen yada shi ba katangar gidanka ta zaizaye saboda damuna ta zo katangar gidan makwabcinka ita ma ta zaizaye saboda damuna yaɗewar da makwabcinka yi wa tashi barazana ce ga rushewar taka katangun ku duk sun zaizaye sai shi ya tashi ya yaɗe tashi kai sai ka ki yaɗe taka kuma sai ka ce to wannan kwafa da ya yaɗe tashi to barazana ce akan zai rusa taka abin da ake mana kenan fa jama'a duk wanda ya rayu a wurare musamman irin inda aka haife mu muka rayu geto muciya ce kaji daurawa da tudun wada da makamantan haka fa zaka je ka samu wani malami ne zai zauna ba karantar da mutane yana zaune cikin su da zaran an dan yi rikici irin na kafancan ko na zangon katar sai zo da takaddu ya ce ga kiristoci sun yi kaza ga kiristoci ku kwana kuna mafarki kuna firgita amma me yasa bai karantar da ku ba akwai mutumin da sai da shi kuma yawo yake da an yi sallar magriba ya tashi ta raba hotuna gashi an yi kaza an ce za a yi kaza an ce za a yi kaza duk wannan ba shi bane in ka ce mishi tashi ka karantar da mutane musulunci sai ce shi ba malami bane ko ba malami bane me yasa kake kawo musulmi rudani so ku gane jama'a ana buƙatar a karantar da musulmi a wayar da kan musulmi a fadakar da musulmi a yunkurar da su zuwa ga daukar ainihin nauyi da Allah ya dora musu da musulunci da haka ne musulmi ainihin suke kare addinin su da ikon Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wabi ainihin mutanen kasar Yaman yace za su zo wurin ku mutane ne waɗanda suke masu ainihin wato laushin zukata na fata an gane atakum ahlul yaman hum ad'afu quluban mutane ne waɗanda suke suna da raunin zuciya suna da laushin zuciya wato zuciyarsu tana da taushi kwarai da gaske wa araqqu al afida sannan kuma ainihin wato zukatansu na da laushi wato ba su da daukan abubuwa da zafi ba su da kullata ba su da kiyayya al fiqhu yamanin fiqihu dan kasar Yaman ne wato fahimta addini sai kasar Yaman wal hikma yamaniyatun hakanan kuma ainihin hikima gwaninta da iyawa da kwarewa ilimi duk suna kasar ainihin Yaman na'am eh yamaniyatun na'am ita ma ba yamaniya ce قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخولاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم إمام مسلم يتي حدثنا يحيى بن يحيى الإمام يحيى ابن يحيى ابن بكير ابن عبد الرحمن التميمي تككن سنن شكينا almajirin imamu malik ne amma shi daga gabashin duniya yake banai sabore ne mutumin kasar su musulmi to imam muslim ya koyi muwatta a hannun shi shi yana daga cikin waɗanda suka koyi karatun muwatta a wurin imamu malik kuma ya koma kasar su yana yaɗa tashi riwaya sunan shi yahaya dan yahaya to muslim kuma yana da wani almajiri eh malik kuma yana da wani almajiri shi ma mai suna yahaya ibn yahaya al-andalusi shi kuma mutumin yammacin duniya ne shi ma ya koyi muwatta ya tafi yana yada ta a kasar su sai dai shi tashi ta yaɗu ne galibi ta hanyar dan shi ubaidullahi ita ce ta iso mana nan ainihin Najeriya da sauran kasashen mu na Afirka da mafi yawancin bangarorin nan namu zuwa kasashen Maghrib don haka ita Ibn Abdul Barri ya shari akwai wata muwaffar ma akwai wasu muwaddodin ma zaka iya cewa duk ruwayoyi ne daga Imam Malik amma kuma ikon Allah duk ba irin su da ba saboda Imam Malik yayi tsawon rai a duniya in ka zo ka same shi da gwargwadon abin da ya gyara ya rage ko ya ƙara sai karantar da kai wani in ya zo sai samu ta ɗan sauya daga yadda kai ka same ta to sai da aka samu babban malamin hadisi al-imam al-sheikh salim ibn eid al-hilali ya zauna ya mata aiki na tacewa da tattarawa ya tattara waɗannan riwayoyi na ainihin muwatta wajen guda takwas to wannan yahaya ana ce mishi yahayan gabas yahya mu kuma da muke ji a cikin muwatta zaka je yana cewa qala haddathani yahya ibn yahya an malikin to wannan shi suke kira yahyan yamma wannan kuma yahyan gabas amma dukkan su almajiran imam malik ne to wannan yayi karatu wurin imam malik ga abin da yake cewa qala yace qara'atu ala malikin na karanta maliku ya yi mini fassara shine ma'anar qara'atu shine ina karantawa ina jan baki malam yana fassara mini an abu zinadi al'imam malik ya samu wannan hadisi daga malamin shi abu zinad sunan shi cikakke abdullahi dan zakwan da ƙuraishe ne duk da ainihin ƙuraishancin nashi na wala'i ne abu abdurrahman al-madini shi ko yake cewa an al-a'raj ya karɓi wannan hadisi daga malamin shi abdurrahman al-a'raj عن أبي هريرة دقى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي رأس الكفر نحو المشرق رأس الكفر نحو المشرق كان كافرتي أصلا كافرتي ينا تنتوجا قبس abin da yake nufi da gabas shine gabashin Madina kabilar Rabi'awa da Mudarawa mun bayyana lokacin kafin su musulunta sune tushen kafirci a lokacin wal fakhr wal khuyala da alfahari da ji da kai fi ahlul khair yana ga waɗanda suka mallaki dawakai wal ibli da waɗanda suke kiwon raƙuma alfaddabina waɗanda suke ɗaga murya wajen siyayya ko cinikin raƙuma ko kiwon su ahamul wabar waɗanda suke da gashi mai yawa alwabar shine dabbar da take da gashi mai yawa kamar ainihin abin nan samiya kamar raƙumi da sauransu wasakinatu amma natsuwa fi ahalul ghanam tana ga mutanen da suke masu ainihin awaki da tumaki wato kananan busashe wannan hadisin shi ma ba urumi bane yana bayyana waɗancan mutane ne mutanen ƙasar Yaman su ne waɗanda suke kiwon ƙananan bisashe tumaki da awaki to sai annabi ya ta'abiri da cewa masu kiwon awaki ba dukkan masu kiwon awaki ba kamar yadda can ba ana nufin dukkan masu raƙuma da masu dawakai masu girman kai bane yana ishara ne zuwa ga kabilan mudarawa da rabi'awa ina fata an gane saboda a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sa ran waɗannan mudarawa da rabi'awa waɗanda suke dangin shi ne kusa da shi suke yana sa rai su za su zo su karɓi addinin musulunci su ne kuma suka kulla waƙi da shi yamanawa da kuma ake ganin su sun yi nisa mai yiwa su ne waɗanda za su waƙe shi sai suka zo suka yi imani sai annabi ya ce to can ne asalin imani su kuma waɗancan can ne tushen kafirci وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن عون قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفضابين أهل الخول والوبر abu hurairah a cikin wannan ruwa ya ce manzon Allah ya ce imani dan kasar Yaman ne kafirci ko ta wajen gabas yake tahowa natsuwa tana ga masu kiwon kananan bisashe alfahari da kuma yi don a ji labari ko don a gani to yana ga ainihin wato masu kiwon raƙuma waɗanda suke da dawakai masu gashi da yawa a jika irin da shigen waccan riwaya ce wa haddathani harmalah ibn yahya akhbarana ibn wahab qala akhbarani yunus an ibn shihab qala akhbarani abu salamah ibn abd الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفضادين من ذن الله صلى الله عليه واله وسلم يقول alfahari da ji da kai yana ga waɗanda suke kiwon raƙuma ahalul wabar waɗanda ke tara gashi a jikin dabbobinsu wasakinatu fi ahalul ghanam natsuwa kuma da taka tsantsan tana ga masu kiwon ainihin ƙananan bisashe kamar yadda na sha faɗe a baya tsarin imam muslim ne shi ya tattara maka hadisi ɗaya da hanyoyi mabambanta shi kuma imam bukhari sai ya rarraba maka shi babi babi wuri wuri har ƙarshen littafin yanzu waɗannan hadisai in muka gama jin su anan ko har mu sake littafin ba za a sake maimaita su ba in bukhari ne ko in ya kawo ɗaya anan sai ya bashi ɗaya kuma sai ya kai shi can babin zakka ya sake ɗauka ɗaya can ya kai shi babin kaza haka zai ta yi amma muslim za ka ji kamar karatu ɗaya ake ta yi a'a hanyoyi yake kawowa da wasu lafuza na matani guda ɗaya قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله imam muslim ya ce al'imamu abdullahi dan abdurrahman darimi al'imamu darimi wanda kasan ana cewa rawahu darimi dama a baya mun bayyana cewa malamin musulmi akhbarana abul yamani shi ko yace al imamu abul yamani wato al hakim dan nafi ya ainihin ba mu labari shi ko yace akhbarana shu'aib malamin shi al imamu shu'aib ya ainihin karantar da shi hadisi wannan ainihin malami nashi al-Imam Shu'aib ibn Abi Jamra ina fata an gane sunan Abi Jamra din ainihin Dinar maulahum Abu Bishr al-Himsi thiqatun abidun babban malami ne mutumin kirki mai kula da ibada Abu Yamani din al-Hakam dan Shu'aib kai Shu'aib dan Abi Jamra to sa'annan sai yake cewa an zuhri daga ainihin al-imam zuhri muhammad ibn shihab bi hadha al-isnad yace da wannan isnadi da kaji mislahu irin wancan hadisi wa zaba sai dai a tashi riwaya ta shibaru ya kara da cewa al-imanu yamani imani dan kasar yaman ne wal hikmatu yamaniya hikima kwarewa da iyawa ita ma yar kasar yaman ce na fata an gane na daga cikin hikimar waɗannan mutane shine aka ce idan suka ji jita-jita ba sa gini a kanta ya ake a gane jita-jita ita ce muguwar magana duk sanda ka ji muguwar magana to sai ka mai da ita jita-jita sai kai bincike a kai na haka in suka ji jita-jita saboda hikimarsu da gogewa da rayuwa sai sun taho asalin ina magana ta taso su jiyo ta daga haka sai sukan gane gaskiya so da dama قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سعيد بن المسيب شيء كرن تب الزهري ومن حديثي أم فهمت؟ to Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i ne babba Zuhri ma tabi'i ne babba duk da yake yana kasa da ainihin Sa'id to sa'id ibn musayyib sai yace anna abu hurairah ta qala lallai surukin shi abu hurairah ya ce abu hurairah ya aurar da yar shi zuwa ga ainihin sa'id ibn musayyib shi yasa so da dama baya ambata sunan shi a isnadi karanta alfiya ta iraki amma nan ya yi ɗaya daga cikin wuraren da ya ambaci sunan shi ina fata an gane قال يتي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول abu hurairah yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na ji annabi yana cewa wato duk lokacin da muke cewa abu hurairah ya aurar da yashi yana nuna kenan abu hurairah ya taba aure ya haihu saboda wasu suna cewa abu hurairah saboda zuhudu da kwanan masallaci bai taba yin aure ba eh gaskiya ne har annabi ya rasu bai yi aure ba amma bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi aure to amma kar ka manta Abu Huraira a zamanin annabi matashi ne yaro ne karami an fahimta bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya zauna da annabi ne shekara hudu don galibi masu yin irin haka suna tunanin cewa abu hurora wani tsoho ne dan shekara saba'in sai an haka ce bai taba aure ba sai mutum ya dauka cewa kai kaga abu hurora ma gashi babban malami bai taba aure ba a lokacin bai wuce shekara ashirin da biyu ba ya zauna hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara uku da yan watanni duka duka bai wuce shekara ashirin da takwas da bayan annabi ya rasu sannan ya zo ya aure sahabiya ce ya aura an fahimta na haka wannan magana ta kau daga cewa abu hurora bai taɓa yin aure ba a annabi na da rai ne sallallahu alaihi wa sallama a lokacin abu hurora bai yi aure ba ina fata an gane kuma yanayi ne yake kamawa kabbara abu hurora har ya mutu bai aure ba ba hujja bane akan cewa shikenan kai ma sai ka yin aure a kai ka bi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma me yiwa wata larura wani uzuri wani abu ne ya kai shi ga haka dan galibi sai ga mutane sun rabu da asali sun koma suna lalube gefe in ba haka ba nawawi ma har ya rasu bai taba yin aure ba ibn taymiya ma bai taba yin aure ba khatib al-baghdadi ma bai taba yin aure ba suna nan birjit kaje ka samu littafin al-ulama ul-uzzab gwagwaran malamai ka ji malaman hadisi kuma sai aka bi duk malamin da yake gauro ne ma sai aka yi tarihi su gwagwaran malamai wani babban malami ya shi a kasar riyad Allah ya gafarta mishi Sheikh Abdul Fattah Abu Gudda قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو اليماني عن شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتناج من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يناتيوا جاء أهل اليمن متامين يمن سن إسو هم أرق أفئدا متامين ما سلوشن زوتيا وأضعف قلوبا متامين ما ستوشن حلي الإيمان يماني imani dan kasar Yaman ne wal hikmatu yamaniyatu sannan hikima ma yar kasar Yaman ce was sakinatu fi ahli al-ghanam natsuwa tana ga masu dabbobi kanana wal fahr al fahri wal huwala da ji da kai da takama sun saddadina ahli al-wabar na ga waɗanda ke kiwon raƙuma da shanu da ke da gashi da yawa a jikinsu kibala matli'i shamsi gangukan sunanan inda rana take fitowa wato bangaren gabas kenan ina fata an gane قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه wato ire iren waɗannan hadisan jama'a sun yi daidai da wasu abubuwan ka tafi kana tari kana binciken tarihin kasar Hausa duk da yake wani lokacin zamu ji masu yi din sukan yi araha ne amma kuma wasu suna mai da abin da wasa misali a nan kasar tamu akwai abubuwan da suka faru tsakanin shehu dan hodiyo da wasu mutane to kullum sai ka ji wani ya dauko sai ya ce kai da Allah ku da shehu ya tsine muku a'a ai waɗanda ya tsinewa waɗanda suka yi laifi ne mu kam da muka ji ba tsinewa ba za ta kai kanmu misali lokacin da takaddar dan hodiyo ta kai ga sarkin Katsina na wancan lokaci a ya zunduma ya waga wannan takadda ya zubar da ita shehu ya mishi addu'a Allah ya rusa mulkin shi Allah ya yaga mulkin shi Allah ya daidaita shi to shikenan yanzu zaka dubi dubba ka tsire ka ce shehu ya zage ku ba ka ce haka ba almajiri shehu ya tura kai eh tafi wajen gabas din nan in ka je zaka samu wasu jama'a gari ka ka gyara in ka gyara ka dawo ka zo ka ji umarnin da zan baka da ya tafi sai je gyara gari sai zaman shi ya ci gaba da karantarwa wannan abubuwa suka rikice mishi sai ya taho wurin shehu kuma shehu yana kallon shi sai ce haddejiya ma'ana dan tawaye kaji asalin hadeja kenan to shi kenan yanzu ka gaba hadeja sai ka ce dan tawaye haddejiya ko kun fahimta a to kaga sai ka lura can abu ne ya hada su can zamanin su yanzu ka gaba hadeja musulmi mutumin kirki ne khalas bata shafe su wannan rikici ne can tsakanin malamin shi da da almajiri ma'ana ya yi tara wa biya mata kanshi ba ba shi certificate ba ba na fata an gwamu Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم أهل اليمن هم اليم قلوبا manzon Allah yace mutanen kasar Yaman sun iso gare ku mutane ne masu laushin kali wa araqu afida sannan zuciyarsu tana da taushi al-imanu yamanin imani dan kasar Yaman ne wal hikmatu yamaniyatun hikima ma yar kasar Yaman ce ra'sul kufri qibala al-mashriq kan kafirci yana can wajen gabas to kaga gabas anan a wancan lokaci ina yake nufi da gabas yana nufin inda mudarawa suke ina fata an gane to yanzu ba za ka ci gaba da duban waɗannan wuraren kana danganta su zuwa ga ainihin waɗannan mutanen ba don waɗannan su ne wajejen ƙasashen riyad da sauransu yanzu da su onaiza ina fata an gane وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق أتكلم أن الرواية بسعيد قتيبة بن سعيد يبقى أسامونا كلمة رأس الكفر با قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد wannan hadisin muslim ya samo shi wurin malamin shi Muhammad dan Musanna shi ko daga ainihin al-Imam Ibn Abi Adiy shi ko yace Bishr dan Khalid ya karantar da shi yace haddathana Muhammad malam Muhammad wato dan Ja'far gundar kenan yace to waɗannan malamai da shi Ibn Abi Adiy da kuma ainihin shi gundar kala suka ce haddathana Shu'ba Shu'ba ya karantar da mu an al-A'mash daga A'mash bi hadha al-isnad da wannan isnadi misla hadith جريج جرير كمر حديث ainihin jarir to wanne ne hadisin jarir gashi ne shine wancan wanda mu gama karantawa riwayar Qutaybah dan Sa'id din nan waza da sai dai a cikin riwayar su waɗannan a cikin riwayar shu'ba sai aka ji wal fakhr wal khuyala'u da al da takama fi ashabil ibli tana ga masu raƙuma wasakinatu wal waqar natsuwa da taka tsantsan fi ashabi sha tana ga masu ƙananan bisashe وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز an fahimta jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wannan riwaya da Imam Muslim ya samo ta daga malamin shi mai suna ainihin Ishaq dan Ibrahim wato Ishaq dan Rawiya shi ko ya samo daga malamin shi Abdullahi dan Harith al-Mahzumi shi ko daga ainihin Ibn Jurayj Ibn Jurayj yake cewa akhbarani Abu Zubair malami na Abu Zubair mai suna Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus ya bani hadisi annahu sami'a Jabiran Jabir ibn Abdullah ya ji Jabir dan Abdullah kaga babu matsala anan kenan Abu Zubair mudallisi ne in yace an Jabir akwai matsala amma in yace sami'tu ba matsala kaga nan yace sami'tu eh sami'a Jabir ibn Abdullah wa Abu Jabir dan Abdullah ya kula yana cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yace ghilazul qulubi kaushin zuciya wal jafa da bushewa hali fil mashriq na ga mutanen gabas wal imanu fi ahlil hijaz imani kuma yana ga mutanen hijaz hijaz ita ce yanzu inda kake gani makka da madina kenan to kun ga duk waɗannan fa kamar yadda muke bayyanawa ana bayani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an fahimta jama'a in kana karanta rubuce-rubuce da maganganun shehu dan hodiyo da dan shi kuma almajirin shi malam Muhammad Bello sarkin musulmi zaka ji kullun yana fadin zaje sai ka je yana cewa zak zak madinatun saghiratu yana cewa zariya dan gari ne dan karami saboda a lokacin dan fodiyo kap zariya din bata wuce anguwanni guda biyu nata ba a yanzu kap zariya to yanzu in ka ɗauki wannan kace to dan fudu ya ce madinatun sabiratun shekara ɗari biyu ne yake faɗin haka yanzu garuruka nawa ne a zaria kowace anguwa mu ta kusa zama wani gari a irin wancan lokacin duk waɗannan ina son ne ku rinka kuna aunawa in ka ga maganganu suna zuwa don ka rinka musu kyakkyawar fahimta babu bayani annahu la yadkhulu aljannata illa almu'minuna wa anna mahabbata almu'minina min al-imani wa anna ifsha'a as-salami sababun li husuliha haka yazo a nuskar ku ko babin da ke bayani akan cewa annahu la yadkhulul jannata illa almu'minuna ba waɗanda za su shiga aljanna sai mu'minai wa anna mahabbatal mu'minina min al-iman kuma kaunar mu'minai to aiki ne kuma alama ce daga cikin alamun imani wa anna ifsha'a as-salam sababun li husuliha kuma yaɗa sallama na daga cikin sababi na samuwar wannan kauna din wannan babu yana da gaɓoɓi guda uku da farko yana faɗakar da kai cewa ma damar ba mumini ba to ba zai shiga aljanna ba kafin ba ya shiga aljanna sannan ƙaunar muminai imani ce don haka dole ne ka ƙaunaci muminai haramun ne ka yi ƙiyayya da muminai sannan yaɗa sallama kuma na daga cikin hanyoyin da ke samar da soyayya don haka za ka ji daga cikin abubuwan da za mu karanta a cikin karatuttukan nan yaɗa sallama tsakanin musulmi yaɗa sallama tsakanin al'umma wanda ka sani da wanda baka sani ba wani ka san shi musulmi ne mai sallama wani baka san shi ba musulmi ne ko ba musulmi ba yi mishi sallama in ya bayyana kanshi shikenan an fahimta zama zaka ga wani ba musulmi bane sunan shi na musulmi ne suturar shi ta musulma ne kaza kaza kaza kaza shikenan ba ka da dalili dan ka gan shi kace baka san shi ba a sai kana gudu sai kai mai sallama shikenan yi maka sallama sai ka amsa amma ba ka ce to ai kai ban san wani iri bane ko kuma yi maka sallama saboda baka san wani iri bane sai ka ki amsawa hasali wannan na daga cikin alamar kusantuwa tashin alkiyama shine assalamu alal ma'rifa wato ba za ka amsa sallama ba sai wanda ka sani قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم afshu salama bainakum imam muslim ya samu wannan hadisi da isnadin shi har zuwa kan sahabi abu huraira abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu jama'a ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani da Allah mahallin shahid na babu kenan ba wanda zai shiga aljanna sai yana da imani don haka kowa ya je gyara imanin shi ka inganta aqidarka ka kyautata saninka da Allah kyakkyawan sani ka kyautata iliminka da saninka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka inganta imaninka da alqur'ani ka inganta imaninka game da ranar lahira sunaye da siffofin Allah ka kyautata saninka da imaninka game da su sa'an nan yace wala tu'minu hatta tahabbu sannan ba za ku zan kuna da imani ba har sai kun kaunaci junanku kaga duk da'awar imanin ka in kana kin musulmi to baka da imani shi yasa kwanaki mun wani taro a makarantar nan taro ne na dalibai kawai ba bai shafi mutanen gari ba amma na daga cikin abu na tarbiyya shine dole ne in ka hada daliban ilimi a tsakaninka ka samar da kyakkyawan zumunci da kauna tsakaninsu shi yasa ko ga daular Usmaniyya hausawa ne fulani ne nufawa ne waɗanne iri ne duk suka cuɗe suka zama abu ɗaya an fahimta jama'a daular usmaniya in ka shiga nan cikin zari akwai mutanen da yake asalinsu nufawa ne asalinsu yarabawa ne asalinsu sokotawa ne wasu asali yan nijar ne shehu usmanu ne ya turo su su zo karantarwa in ka tafi can kasar adama sai ka je ka ga wasu asalin su sokotawa ne shehu ya turo su sai ya zama gaba ɗaya shehu ya zare musu kabilanci kawai an koma an zama al'umma guda ɗaya an fahimta to haka ba za ta yiwu ba abu na farko sai ya zama imani ya haɗa su to sai kokarin zare kiyayya ka duba ka gani tsakaninka da Allah a masallacin ku mutum nawa ne baka so a masallacin ku mutum nawa ne kake ganin cewa ba sa kaunarka da haka muka fara wannan taron kai ma yanzu ina baka wannan a matsayin abin da zaka je kai nazari a anguwar ku waɗannan musulmi da kuke tare guda nawa ne baka kaunar su guda nawa ne kake ganin ko kake zaton ba sa kaunarka to dawo ka tambayi kanka me yasa baka kaunar su ka sake bawawa ka tambayi kanka ko ka tambaye su a madadin kanka ka yi wa kanka tambaya a madadin su ka binciki zuciyarka me yasa ba sa kaunarka ka duba ka gani saboda duniya ce baka kaunar su ko kuwa saboda wani abu ne wanda ya shafi al'amarin Allah da haka duk wanda yake saurare na a yanzu ko zai saurare ni ta ɗaya daga cikin kafofin yaɗa bayanai na zamani je ka ka dubi a masallacin ku da kuke haɗuwa kuna sallah asuba ko kuna sallah azhar kaga dai kasantuwar kuna sallah a masallaci da ya nuna imani kuke da shi musulmi ne ku to mutane nawa ne baka kaunar su me yasa me suka yi maka za ka ga daga cikin amsoshin da in Allah ya so za ka gano za ka gane ba abin da suka yi maka to dalili ne akan raunin imaninka ko kuma baka da imanin gaba daya ba abin da suka yi maka ka je ka bincika ka ga haka siddan in ka ga wani a sahu sai ka kauce haka siddan in ka ga wani ya zauna wuri kaza sai ka canza wuri ka tambaya me yasa baka kaunar shi sai ka dawo ka amsa ka ga cewa to ba fa abin da ya maka ba dalili wani ma ba baka san sunan shi ba to shedan ne to kai kokari ka wake shi shine cikar imaninka ka duba al'umman nan da kuke zaune anguwa daya kwararo daya ga gida ga gida a'a anguwa daya ce ta hada ku a'a office daya kuke a'a ga gonarka ga tashi a'a ga kasuwa ga taka ga tashi baka kaunar shi amma musulmi ne ne maka sai ka ba abin da ya maka to dalili ne akan kai sakaci shedan ya hau kanka to ku je ku dauki wannan matakin jama'a ina mai fadin wannan alal mala kamar yadda na fadi a wurin taron nace ina mai godiya ga Allah ba ina tsarkake kaina ba wallahi a zuciyata har yau ban ji akwai wani musulmi kwaya daya da nake kin shi ba don ba abin da wani musulmi ya min wanda nake da dalilin da zan kin shi don haka nace ni ranar lahira ba za mu rikici da musulmi a wurin Allah ba ko kwaya daya da haka in ka cuce ni a nan duniya zan yi tsayin daka sai na kwaci haƙƙina mu warware ta tun anan ko ba za mu kai police headquarters ko ina ne don ranar lahira pam pam pam ba matsala don ba mu jin haushinka ba abin da kai min ba abin da ka sani min saboda duk abin da Allah ya nufi zan zama ko zai bani kai baka isa ka hana ba to ni ko ban ga dalilin da zan yi ka ba amma da a ce Allah zai rubuta sunana cikin yan aljanna ko masu arzikin duniya ko na lahira kai kuma zaka iya dauka alƙalami ka soke to gaskiya ba za mu shirya ba to kaga ku tunda ba za ka iya haka ba to ba abin da kai mini to sai na ce kowa ya je ya dubi kanshi amma ni ba na faɗa haka na tsarkaka kaina ba ne amma ina son ka gano na daga cikin hasken da zai taimake ka rayuwarka ta sauki gare ka ko ya zama baka kin musulmi baka da matsala baka kin musulmi baka da matsala saboda na ɗaya musulmi kayan Allah ne da Allah ya bawa annabi Muhammad ajiya sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin hadisin Nawas dan Sam'an wanda Imam Muslim da Ahmad suka rawaito manzo Allah yace in duniya ta zo za ta tashi dajjal ya fito zai kewaye duniyar nan cikin kwana 40 yayi barna dama da hagu sai manzo Allah yace ya ku musulmi ku daure idan kuka haɗu da shi ku karanta sai ce in ya zo ina nan sai ce to zan tsaya muku gwagwarmaya ku zauna ku huta kaga in dajjal ya zo manzon Allah na da rai kai zaman ka manzon Allah zai maka maganin komai da ikon Allah sai ce amma in har ya zo bana nan to kowane musulmi ya tsaya ya gwagwarmaya da shi sai ce amma karanta mai farkon suratul kahf aya ta ɗaya zuwa ta goma cikin suratul kahfi sai ya ce wallahu khalifati ala kulli muslimin Allah shi ne khalifa na Allah shi na barwa amanar kowane musulmi ma'ana kamar musulmin Allah ya danka su na manzon Allah ne to yanzu da bayanan to Allah ni ma ga amana ga ajiya na baka kaji manzon Allah baya nan ya bar mu musulmi a hannun Allah ajiya ne me kake tunani in kai gaba da ajiyar manzon Allah da ke hannun Allah saboda haka hadisi ya tabbata sahihi cikin sahih Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullah dan Amr dan As yace wata rana manzon Allah yace yanzu dan aljanna zai zo ana sa rai a ga wani babban malami ko wani babban shehi ko wani babban akrami sai a ga wani gashi nan talaka ne ma wannan manzo Allah ya ce wannan dan aljanna ne Abdullahi dan Umar dan Amr sai lallaba wannan mutum suka yi sallar isha sai ya ce bawan Allah eh ina da dan matsala rashin jituwa ni da mahaifina da haka yau ba zan kwana a gidanmu ba ka taimake ni in kwana a ɗakin ka ita bismillah na zo suka je suka kwana ya ga mutumin nan ya kwanta ya bacci sai miƙe yayi salati ya gyara kwanciyar shi kawai ci gaba gari waye ya ga mutumin nan ba kwana yake tasbihi ba ba kwana yake karatun qur'ani ba ba sauka yake ba ba wuce ba ba kawai kwanci shi yake ta miƙa amma duk juwa da zai sai zikiri kashi gari haka wanka kashi gari kwana uku sai ce bawan Allah yace gaskiya ba matsala na samu da mahaifina annabi ne ya faɗi darajar ta yace kai dan aljanna ne Allahu akbar kun ga shi ba bai sani ba saboda abin ba siyasa bace ba demokradiya bace shi ne sani ba shikenan shine nake so in gane me kake da daddare baka aljanna shi ne zo na kwanta na ga ba wani abu da kake ba wasu na bilbil ba wasu sauka ba wasu zikirori ba sai ce wallahi ba wani abu sai ce me kake tunani ya kai ka haka yace to ni kaina ban san wani abu da nake hadda zai bani wannan matsayin ba sai dai tun da nake ban taba kwanciya ina jin haushin wani musulmi ba to kai kokari ka zama haka ka kwanta bacci baka jin haushin musulmi ko daya wa alaikum salam eh
amma ta hanyar wani sai ta bayyana abin da kanin samu ko aure ko zai amma shi ne rayuwa wani ya je maka kansa na'am
ba za zai wahala kake zuciyar ka da kyawun wani bayan an maka da sauran sai an fara da ya zo idan shi ya kai kashi amma ya kai shi sai amma da Allah kai da ya ba da gare su amma kamar irin wannan ya ba a yi mutum irin wannan eh shine sai ka neme shi sai ku warware ta shine na faɗa da su ka je neman aurewa ne ya je maka bukulu ba shi kenan ba dai ya zuwa ce kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne a kwangila ba a baka ya je ya daga maka abin nan duk dai wata matsala kana nan kana jin haushin shi a'a kar ka ji haushin nashi ba ka je ka same shi kawo min kaza kawo min kaza kawo min kaza to kai hakuri sai ka ce ba zan yi ba sai mun je gaban liman an zauna an yi kaza hatta annabi yana haka da sahabbai Abu Bakr da Umar sun taba samun haka amma ba riko ake ba kokari ake a warware ta Abu Bakr yawa Umar laifi Umar yace Abu Bakr yace kai hakuri Umar yace bazan yi ba Kayafa yace bazan yafe ba to ba ba ana gaba ba sai tafi yace na yi wa Umar laifi na ce yafe mini ya ce ba zai yafe ba manzo Allah yace kai din har ka ce yafe maka yaki sai ina Umar da ka ce gashi Umar kace ba za ka yafe ba yace ba zan yafe ba Abubakar eh Allah ya yafe maka aka ce amin Abubakar eh Allah ya yafe maka Abubakar eh Allah ya yafe maka to Umar kuma sai jikin shi ya sanyi kaga an warware ta yanzu yanzu za su tashi to ni Umar amma na ce ba zan yafe mishi wato manzo Allah ya roki Allah ya yafe mishi ba sai a ture ni gefe guda a manta da ni ba shikenan sai aka tashi an warware ta amma ina son kusan akwai riko na ɗabi'a shi ne kake magana shari'a ta dubi wannan malaman tauhidi sun bambance akwai riko da jin haushi na ɗabi'a akwai riko da jin haushi na addini asali na addini ne muke magana akai na ɗabi'a shine irin wannan ka je neman aure maka bakin ciki da ka gan shi sai ka ji ranka ya ɓaci wannan na ɗabi'a ne ba asali kana kin shi don shi musulmi ne da bai maka wani abu ba amma abu ne a ɗabi'ance gilma tsakanin kai da shi an so da ka yafe sai zuciyarka saboda rauni na dan adam da gazawa sai ta kasa yafewa to irin wannan ba shi ne asalin abin da za a ce ka ki musulmi ba domin ba na tunanin wannan kiyayyar za ta kai ka ji kafirai za su zo su kashe shi su kona mai gida ka ja baki kai shiru in kuwa ta kai haka to ta koma ta addini ba ta ɗabi'a ba dan haka ina so ku kiyaye shari'a tana duban mu a matsayin mu na musulmi kuma a matsayin mu na mutane shi yasa kaga annabi Musa sanda ce a hannun shi da ya jefar da ita ta zama maciji sai kuma ya juya a guje annabawa na tsoro Allah ya ce inni la yakhafu ladayya al-mursaluna to ya aka annabi Musa ji tsoro a wannan tsoro ne na tabi'a فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى kaduba fa ya je fatta sandar a gaban Allah ta zama miciji ya ruga a guje aka ce a dawo a gaba na kuma to in ka gudu na zaka tafi yanzu ba ya kamata ya saba ba kenan amma da aka je za a yi muƙabala a gaban Fir'auna da ya sake jefar da ita ta sake zama miciji sai da ya sake jin tsoro nan take sai da Allah ya ce mishi la takhaf innaka antal a'la kai za kai nasara an kwabe shi game da tsoron fa amma kuma ya sake ji saboda na tabi'a ne dan haka ku kiyaye idan dan irin wannan abubuwan ne na tabi'a akan samu tsakanin sahabbai akan samu tsakanin annabi har da matar shi annabi ya taba kafirta wata daga cikin su ko ya ce kaza kaza misali as-sayyida Aisha hadisin yana nan zamu zo mu karanta insha Allah annabi ya ce nakan gane kina jin haushi na ta ce ni dai ce kwarai da gaske yace nakan gane idan kina cikin farin ciki da ni in wani abu ya kama sai ki ce wa rabbi muhammad na rantse da Allah ubangiji muhammadu amma in kina jin haushi na suna na ma ba kya son ki fadi sai ki ce wa rabbil ka'aba ki rantse da ubangijin ka'aba kaga anan ya gane amma ya san tabi'a ce a tabi'ance akan samu tsakanin miji da mata amma me kake tunani inda ya fassara ta akan ina gane kina jin haushi na ni manzon Allah to haka kai ta gaban malaman tauhidi tana jin haushin manzon Allah za ta fita lafiya to amma haushi ne tsakanin miji da mata na tabi'a ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka amma dai ala ayyati hal ka rinka kokari kana sarrafa ainihin zuciyarka Allah madaukakin sarki kuma ya gafarta mana abin da yafi karfin mu manzo Allah yace wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku zama masu imani ba sai kun kaunaci junanku ka kaunaci dan uwanka na daga cikin kauna ko talaqatul wajhi sakin fuska da kuma annabi cikin hadisi yace wala tababaru kar ku juwa wa juna baya ka ganshi sai ka dage kai ka hange shi sai ka kauda kai a'a ka saki fuska ko da daga nesa ne an fahimta yi mishi assalamu alaikum wa rahmatullah daga nesa ko malamai suka ce ko ba zai ji ba ka karanta littafin al'adabul mufrad yana can kana can kuna hangen juna daga mishi hannu amma kai sallama din anan duk yana daga cikin abubuwan da annabi yake cewa wala tadabaru kar kar ku juwa wa juwa juna baya sannan sai yake cewa hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum kuna son in nuna muku abin da in kuka yi za ku kaunaci junanku Allahu akbar sahabbai sun samu tarbiya daga kwararren malami jama'a kun ji da karatu ne karatu aka yi musu shimfiɗa yanzu ne ma kuma za a fara wa'azin sai ce in nuna muku abin da in kuka yi za ku so junanku afshu salama bainakum ku yaɗa sallama a tsakaninku assalamu alaikum assalamu alaikum ko da tafiya kai ka bar mutum gashi nan a zaune ka je ka sake fita ka sake dawa ka zo ka same shi ka yi sallama kun haɗu nan gindin bishiya ka juwa ka sake juwowa ta nan kun sake haɗuwa a sake yin sallama ba ta yin yawa afshu salama bainakum ina fata an gane Allah ya ji dan malamin ta kuma sai da gafara ya rubuta wani littafi sukutun da guda yayin sharhin wannan littafi ya sanya wa littafin ifsha'us salam sunan littafin kenan yaɗa sallama ka je ka nemi littafin nan dan da ya rubuta shi kuma sai zo ya sake fassara shi da hausar boko Allah maraukakin sarki ya taimaka wannan hadisi muslim kada ya rawaito shi bukhari bai rawaito shi ba al-imam abu dauda da tirmidhi sun rawaito wannan hadisi ibn majah ya rawaito wannan hadisi al-imam abu bakr ibn abi shayba ya rawaito wannan hadisi haka al-imam ahmad al-bukhari ya rawaito shi a cikin littafin al-adab al-mufrad haka nan ibn hibban haka nan al-imam abu awana abu nu'aym da ibn manda dukkaninsu sun fitar da shi haka babban malami al-imam محيي السنة الإمام الحافظ البغوي أتكين شرح السنة يرويت وانا حديثي الله أكبر ما لم يكن المسألة الثالثة في فوائده منها أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وانا حديث ينانونا من تشيوى باب وند ذي شباء الجنة في مسلمي تقابل قائدة وما دامر متن مسلمين يكون كركت تأهكم تشيوى يناوتا kar ka taɓa cewa Allah ba zai gafarta mishi ba ba ruwanka gafaran nan ba taska ce daga cikin rumbun gidanku ake ɗibowa ba balle ka ji haushin an ɗiba an rabar za ta ƙare gafara rumbun Allah ce siffa Allah kuma ba ta ƙarewa rahma siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki don haka a matsayinka na musulmi kar ka ji haushin Allah gafartawa ne sai yasa imamu ahmad da ibnu majah suka rawaito hadisi annabi yace wani ya dubi wani cikin mutanen da musulmi ne annabi ke bada labari hira ta hada su sai yace wallahi Allah ba zai gafarta maka ba sai Allah ya ji zafin wannan magana sai ya kashe su su biyu gaba ɗaya nan take suka mutu yace ni ni Allah ni mai gafara ka sha alwashi ka rantse da sunana ka ce ba zan gafarta mishi ba to gafarar da kai zan maka na fasa shi kuma na yi mishi ya zo na ba wannan hukuncin kuma saboda kar ka taba jin haushin Allah ya saka wani aljanna kai fatan kowa ma ya shiga aljanna cikin musulmi sai ba ka ganin annabawan Allah Ibrahim da shi da Isa da suke addu'a in taghfir lahu fa innahum ibaduk إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم كبيرة با annabi isa ne yake cewa Allah to waɗannan mutane da suka yi shirka suka ce kai Allah uku ne kai kaza ne kana da ɗa kana da mata kana da kaza to in ka azabtar da su bayinka ne ba wanda ya isa bayinka ne in kuma ka yafe musu kai buwayen sarki ne kafi karfin abu da annabi ya tashi fassara bai fassara sai ya fassara cewa laushin hali ne irin na annabawan da shine annabi ya fassara ɗabi'un Umar yace sun yi kama da ɗabi'un annabi Nuh da annabi Musa annabi Nuh da ya wa'azi wa'azi wa'azi suka yi sai ya ce to rabbi la tazar min al-ardi min al-kafirina dayyara Allah duk duniya karka bar gidan kafiri ko kwada innaka in tabarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajran kafara in ka bar su ma kafiro za su taiwa yan iska dan haka duka halaka su ina fata an gane amma fa wannan addu'ar karka manta tare da cewa sai da ya samu yaqini wa ushiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana bayan waɗanda suka imani ba wanda zai sake musulunta daga nan ne annabi Nuhu ya wannan addu'a annabi Musa alaihi salatu wassalam yace innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ka bawa fir'auna ado ka bawa fir'auna dukiya ga mulki Allah ka rike zuciyar fir'auna kai ya imani ma'ana annabi Musa yana ganin in fir'auna ya musulunta ma kai ya cuci mutane an shiga uku gwamma ya ciwuya sai annabi ya ce haka umar yake tit for tat kayi eh to ya kamata kai ma ka dandana amma abubakar fa mutanen nan sun yaƙe ku sun kore ku sun wulaƙanta ku sun ci mutuncin ku yau ga su an kamo su za a kashe abubakar ya kake gani ya ce to danginmu ne addini ne suka yaƙe mu akai kuma Allah ya ɗaukaka addini don haka ba ba su da sauran wani karfi mu sake su kawai mata kama dan karbo na ba kyale su Umar Kaifa yace a waɗannan din ni a bani wani in kashe kanin babana ne wani a bashi wani ya kashe kanin tsohuwar shi ne wani a kama shi a kashe wani surikin shi ne mu nuna Allah cewa da gaske mutanen nan ba ma kaunar su Aliyu fa sai ce a yana ganin duk wannan abin ma ya sassauce eh yace a je a tattara mutanen nan a samu daji busasshe a daure su a cinno wuta ta babbake su gaba daya to ka gani to haka Allah yake tsarin al'ummar shi na'am dan haka afwan ka dubi mutanen nan annabi Musa Allah annabi Isa Allah yana bashi labarin bayan dauke ka da aka yi sun koma suna bauta maka suna bauta waka sun yi shirka sun yi kaza amma kuma yace to in ka azantar da su bayinka ne madadin yace to ai Allah sai ka azantar da su ba sai yace in ka azantar da su bayinka ne a cikin wannan magana akwai tausasawa in kuma ka yashe musu to ka fi karfin gafarar dama ba ba ya komai ma'ana annabi Isa baya bakin ciki mushriki ma a yashe mai ko mun fahimta jama'a to in zan haka ina ga musulmi kuma saboda haka wannan hadisin yana nuna ba mai shiga aljanna sai musulmi to da wannan ne bari ku ji aqidan mu ahlus sunna malamai suka ce duk mutumin da san ran shi ya fita daga jikin shi musulmi ne to duk ɗanyen aikin shi ma damar bai kai shi da shirka ba don an yi mai sallar gawa ba a yi laifi ba in an tsaya kan kabarin shi an roƙa mishi gafara ba a yi laifi ba hasali ma sai malamai suka ce shi ya fi neman a yi mishi haka kadai abin da malamai suka ce musulmi da ake ganin su malamai da limamai su kaurace wa wurin jana'iza shi don ta zama jan kunne ga irin shi amma suka koma gefe guda su yawaita yi mishi istighfari saboda haka za su haɗa maslahohi biyu ba su je wurin sallar gawar shi da kabarin shi ba don kada masu aiki irin nashi su ce a ya ka ga wani ya more ka ga duk shegantakar da muke tare nan ka ga liman ya mai sallah ka ga shi wancan ba zai tuwo ba kenan amma a ce a ai wallahi tallahi kai gaskiya yau an juwa mana baya a garin nan kai ka ga dan Allah ɗaya daga cikin mu ya mutu liman bai zo ba sai aka nemo ka tagin tafin nan tamu aka ce shi zai mishi sallah mun taɓa musu haka a mutuwa jama'a wasu tsoffin yan caca ne sun haife mu ma lokacin sai wani ya mutu inda suke cacan gaban masallacin mu ne suka gayyace mu da gangan na ce aje an je ma wasu suna taɗacin rai suna taɗacin rai ɗan lura mu je su wani yan caca na ce a ku mu je muka je sai da aka haɗa sahu tsaf sai na kira shi shugaban tafiya shugaban yan cacan kan fijin uru sai na ce wani eh bismillah sai mazo sai na ce wuce gaba kai mishi sallah biga Allah ba ta ramu ce a wuce ba mutumin ka bane ya mutu fasinjan ka ne to kai shi gaban Allah ka ce gashi nan aka yi jin duniya jama'a na kin yi sallah ya kabbarta sallah ya shiru ya rasa inda zai kullo wa sallah sannan na ce dawo baya ne sallah shi ke nan sai suka watsa sai aka sai da gida aikin aiki ne fa Allah ya kiyaye وقد أخرج الترمذي وحسنه من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أفيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع فنزل الله تبع كان علي yaje ya karanta wa musulmi suratu at-tauba a wurin aikin hajji a lokacin wannan shekara amirul hajji shine sayyidina abubakar aliyu sai aka ce to ka bi abubakar aje a tara musulmi da sauran jama'a waɗanda ba musulmi ba don lokacin har waɗanda ba musulmi ba suna nan a makka ka je a karanta musu suratu tauba sannan da sakonni guda hudu shine wani almajirin aliyu yake tambaye shi abubuwan da annabi ya aike ka guda nawa ne sai ya ce guda hudu na farkon su shine la yadkhulul jannata illa nafsun muslima babu wanda zai shiga aljanna sai yau wanda yake musulmi to da yake saboda mas'ala ta documentation bari mu karasa ainihin hadisin wannan tirmizi wannan hadisi tirmizi ya rawaito shi kun ji ka'ida ta farko ka'ida ta biyu wala yatufu bil baiti uryan kada wanda ya kewaye ɗakin Ka'aba daga yau tsirara domin a jahiliya suna ainihin cire suturunsu sai su jefar da su sai su ce waɗannan suturu an je an yi caca da su an je an yi rawar banjo an je an yi shirme an je an yi kaza in za su ɗawafi sai su cire su da rana tsaka sai ga maza zindir zindir kowa da azzakarin shi suna kewaye ka'aba to wai saboda akwai dan mutunci fa haka to da daddare kuma sai a bar wa mata ta zo tana kewaya tana al-yawma yabdu kulluhu aw ba'dahu fama bada minhu fala uhilluhu wannan tarbiya ce irin ta arna wai tana cewa yau za a ga farjinta duka ko kuma dan kadan sai ta ce amma Allah isa duk wanda ya kalla mutanen jahiliya ke wa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama baba minhu fala uhilluhu yau za a gan shi duka ko kadan amma dan kadan din ma in ya bayyana to wanda ya gani Allah ya isa bata wace ba tsirara suke suke tabiya suke kewaye Ka'aba to doka ta biyu ita ce kada wanda ya sake kewaye Ka'aba tsirara wala yajtami'u al-muslimuna wal mushrikuna ba'da amihim hadha manzon Allah ya aiko Aliyu cewa doka ta uku daga bana musulmi da kafirai ba za su sake haduwa a Makka a wurin aikin hajji ba duk wani kafiri ya kwashi ina shi ina shi ya bar ainihin kasar Makka wa man kana bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahadun fa ahduhu ila muddatihi da yake manzon Allah dan halal ne sallallahu alaihi wa sallama baya saba alƙawari kafin wannan lokacin da za a ci kafirai da yaƙi akwai alƙawura da manzon Allah ya da wasu ɗaiɗaikun kafirai da wasu rundunoni na kafirai sai manzon Allah ya aiko cewa duk wanda ke da wani alƙawari ko yarjejeniya tsakanin shi da manzon Allah manzon Allah ya yarda alƙawarin yana nan har zuwa wannan lokacin idan kai annabi ya rubuta maka takarda cewa za ka zauna hannan da watan al-muharram a makka misali to kai waccan dokar ta cewa daga bana daga yau ka bar garin to kai banda kai annabi zai cika maka alƙawari sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan wa man la muddata lahu wanda kuma duk bai da wani alƙawari da suka yi da manzon Allah fa arba'atu ashhurin to an bashi notice na wata hudu ya kwashi ina shi ina shi ya bar gari kun ji yadda musulunci yayi da musulunci ya ci makka din ba a je an tattara su an kashe su ba announcement aka yi da ruwa zama na musulunci in za ka yi musulunci da ruwa ka in ba za ka yi ba dole bane amma ka bar gari akwai addinin da ya fi musulunci yanci babu wannan hadisi hadisi ne ainihin kyakkyawan hadisi kuma ingantacce don haka jama'a hadisin ya zo ne don ya bayyana mana babu mai shiga aljanna sai ainihin musulmi na malam kace na a musul malamai sun ce ba a iya yin haka shi yasa na kawo waccan magana yana tambaya yanzu ni ma saboda irin yadda Bush da Sharon kamar Bush ya wahalar da musulmi a duniya Erwin Sharon wani shugaban Yahudawa ne yanzu yana can sai da na'urori yake numfashi wajen shekarar shi kusan 90 a duniya yaƙi mutuwa kuma ga ba lafiya to yanzu kowa halatta a yi musu addu'a Allah karka ba Ariel Sharon damar ya musulunta don ya mutu malamai suka ce a shi ma annabi Nuhu wahayi Allah ya mishi shi ma annabi Musa wahayi Allah ya mishi saboda haka su suna aiki da wahayi kai yanzu kar ka yi fatan wane ya mutu akan kafirci don Allah ya azabtar da shi kai mishi fatan Allah ya sa ya musulunta don ya musulunta ba matsala ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai mutumin da ya wahalar da musulmi irin Umar ne Umar ya bawa musulmi wahala da shi da Hamza amma manzon Allah addu'a yin kai Allahumma a'izz al-islam bi ahad al-umrayn Allah ka daukaki musuluncin nan da ɗaya daga cikin umarawa guda biyu fitsararru ne su biyu ɗaya Umar Abu Jahal ɗaya Umar ibn al-Khattab ba sa jin kunyar kowa a Makka kowa yake za su daga hannunsu dalla mamayi ba su da kunya amma duk da haka manzo Allah yake waɗannan irin mutanen in musulunci ya same su aka yi reforming aka gyara su za su yi aiki dan haka duk waɗannan yan iska da ka gari ko wallahi karkai musu mugun fata akwai wata anguwa jama'a wani gari da na zauna an yi an an an saki mutan anguwar gaba ɗaya an ce lalatattu ne ina nan ina shigar su ina fahimtar su ina nan ina shigar su ina fahimtar su sai muka saba ranar sai jin zauna tsakiyar su ana hira wannan yana shan wiwi wannan yana busa taba wannan yana kaza wannan ya ji uban wannan ya ce kai ba ka ganin mana ya zo ne kuma ya ce to ai kwar kaɗan ce na kusa ƙara sani duka sai na dake ina nan ina studying nasu hankali ana nan ranar sai na ce su sa wa'azi a unguwarsu sai suka yi mamaki tukuna don ba suka ce ba taɓa musu wa'azi a unguwar ba suka sa wa'azi wani masallaci aka gyara aka zo aka yi wa'azi saboda na lura wato kowannen su yana da sana'a ba su da kasala ba ma'ana rashin tarbiyya ce ta kai su halin da suka samu kansu da muka zo muka yi wa'azin nan sai na ce daga yau duk wanda yake muku tuyon iska ne ku ce ƙarya ne ko almajiran albani ne sai suka yi takabbara suka yi takabbara an sauri ya juye suka zama ihu ma ake kawai daɗi ya musu daɗi har suka koma wani malami yana gaba da su a garin suka koma a yau da ƙaryar banza ma ba kai da mu wani ma mu mu ɗalibin mu almajiran shi ne to wallahi jama'a ba da jima wannan ba wani da na sa ne musulmanci ya min waya yace wallahi an samu shida daga cikin su sun haddace Qur'ani daga wannan lokaci dan bayan wannan wa'azin kafin wani lokaci sai gashi masallacin anguwa dawo hannun su aka samu musu limami da malami shikenan suka ci gaba da karatu wato mutanen da za ku su kangararru suna da rana kun ga waɗannan Niger Delta waɗannan yaran ko ku je ku yi musu wa'azi idan suka kama addini za ku yi mamaki yaron da ya rubuta the muhaddis of the century bayarabe ne amma dan Niger Delta ne Niger Delta aka haife shi gashi nan da ya fahimci sunna ban san wani dan Najeriya a yanzu da yake yada addinin musulunci da turanci irin shi ba Darussalam da ke Riyadh suna ba shi fassarar littattafai so da dama wani lokaci in ya fassara musu duk yake kunshewa ba zan tafi Saudi Arabia jin kai musu ofishin su na Jidda ya fassara sunan Nasa'i ya fassara sunan Abi Dauda ya fassara littafai masu dimbin yawa dan Niger Delta ne shi yasa duk wani wanda Umar Musa yar Abuwa yawa laifi ku haɗu ku yafe mishi ku yi mishi addu'a domin hasanat alheran shi surin jawa abubuwan da kake ji daga cikin alheran abin da na faɗa muku anan akwai yara ɗari biyar ya ɗibo daga Niger Delta ya zo ya kawo su yana nan ana karantar da su ana karantar da su addinin musulunci a Katsina me kake tunani akwai ɗaya daga cikinsu da muka je aikin hajji kullum yana buga mana cewa in an gama makarantar nan za su turo matasansu wata uku wata hudu na farko don na son ka gane ɗan Niger Delta bai da fasala matan Niger Delta ba ta da kasara ɗan karfe uku na asuba ko ta tashi tana haska cocila akan kwami tana kama kifi karfe uku na dare a lokacin matarka ta wuce fatas kuma da bacci ina fata an gano ba su da kasala to duk mutumin da bai da kasala to in ya shiga harkar dawa ina ana abu na biyu mutanen ƙasar Ghana yanzu suna kishirwar da'awa suna kishirwar wa'azi kar ku damu cewa ga manyan malamai irin su Dr. Ahmad sun fito a'a ku shirya ku je ku yi musu wa'azi ku je ku ɗibo ƴaƴansu ku karantar mutumin kasar Ghana ba shi da kasala to suna nan ire-iren waɗannan da yawa a yankuna na ƙasar nan suna nan a yankuna na duniya akwai waɗanda za ku gan su sun lalace kun ga waɗannan ƴan daba na Kano an tafka mummunan kuskure da aka bari har abin da ya faru a Kano yanzu ya zo ya faru yanzu da su ake amfani waɗannan ƴan daban in ka dai ka same su ka zaunar da su ka fara musu wa'azi sai ga jikinsu ya fara sanyi sai su ce maka su fa ba a taɓa musu haka don haka a cikin wa'azin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko addu'a da ya rinka Allah ya shiryar da Umar ibn al-Khattab ko Umar Abu Jahal akwai hikima a ciki a ango ku mai wa kuna nan da wani gagararren yaro ku yi addu'a ku yi fatan Allah ya shiryar da shi wannan gagarar ba gagara zai zo ba zai zo ne yayi musulunci Umar ran da ya musulunta daga nan an sake yin sallah a boye to kaga shi kadai ne da ya ashe sai ce yau ya ba da izini a zo a yi sallah a waje a je a yi kabbara ma a tafi ka'aba aka ce eh ce a to da ba mu ake tsoro kuma mu ne shikenan saboda haka wallahi jama'a kar ku ga sun lalace suna shaye-shaye kar ku ga sun lalace suna kaza Allah ku shiga ku yi musu wa'azi ku shiga cikin jami'o'i a suna rashin wa'azi ƴaƴan musulmi ne suna disguising identity su suna ɓoye kansu na fata an gane to duk waɗannan fa aiki ne akan masu wa'azi shi yasa kalubalen yana da yawa jama'a wa minha bayanu anna mahabbatal mu'minina ba'dhum ba'dan mimma yakmulu bihi al-iman fa hiya shu'batun min shu'abil iman wannan hadisi yana nuna mana cewa kaunar mu'minai mu'minai su kaunaci junan su wannan shi yake cika imanin su kuma kaunar juna na daga cikin alama ko reshe daga cikin rassan imani wa minha أن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده في الرواية التالية